الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa kan usulul tafsir wanda wannan shine darasinmu ko zamanmu na goma insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya na tara ne ko to na tara kenan to yanzu za mu tashi a fasulun rabia a cikin littafin dirasatun fi usulin tafsir wanda shine muke cirowa bayanai daga cikin shi muna karawa daga abinda watakila zai kara fayyace bayani wanda Allah ya hore muna Allah ya taimake mu fil asasin nahwi daga cikin usulin tafsir akwai asali na nahau ilimin nahau الفقرة الأولى فقرة تفرقو في التعريف بعلم النحو والصرف kaga bai sa wa sarf ba sai kashi nan dan zai ƙara bayani kan shi me ake nufi da bi ilmai sarf wa nahwi wa sarf yace me ake nufi da ilmu sarf wa rahm wa nahw an shafe nunul lil idafa bi ilmainina wa ahammiyatuhuma da muhimmancin su to an nahw fil lugha masdar nahayan hu nahwan shi asalin kalma ta masdar tana nufin kalma ta nahwu masdar ce wa min ma'anihi daga cikin ma'anoninsa alƙasdu nufata wal jiha ka ce jiha wannan ɓangare kenan misali wal mislu da kuma tamka nahwi la yaf'alu hada wal miqdaru da tamka iti bi nahwi kaza wal naw'u da kuma nau'i kenan waɗannan kalmomin wannan kalmar tana ɗauka kaji waɗannan abubuwa wa amma fil istilah a cikin istilahi an gane ko sun yi ta'arifin shi da ta'arifata da dama amma bari mu ɗauki koda guda annahu ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhir al-kalimi i'raban wa bina'an ilimi ne wanda ta fuskar shi ake sanin halin ƙarshen kalima ahwalu awakhir al-kalimi i'raban shin za a i'rabin ta a canza mata wasali wa bina'an koko za a barta a hali guda ba ta ba a canza mata wasalin da take akan shi to mun ji wannan ko ta kaji ilmin nahau to sannan kuma shine shi i'rabin nan wa amma al-i'rab shi i'rabi fa urifa bi wazifatihi fil kalam za a gane za a gane shi na da aikin shi cikin kalima cikin magana ma'ana ba a sai an ta wajen ta'arifin shi ba wajen cikin ajrumiya yayi ta'arifin shi taghayyirul awakhir al-kalimi ko amma da sai an kace za a gane shi da aikin shi huwa al-ibanatu anil ma'anil alfaz amin anil ma'ani bil alfaz a bayyana ma'ana a ganewa shine ibana anil ma'ani daga ma'ana bil alfaz ta fuskar wato lafazi in ba da i'rabi yake nan ba za a gane ma'ana ba kenan wanda yake son ya gane qur'ani da hadisi da shari'a kuma bai gane i'rabi ba kaga ba zancen gane ma'ana gare shi wanda bai gane ma'ana ba kuma bai cancanta ba kenan kaga wannan zai nuna maka cewa ashe mutumin da yake son mutumin da yake son ya gane shari'a ya gane qur'ani da hadisi kuma babu ruwa ne da nahwu kaga akwai matsala akwai matsala tunda da irabi ake gane ma'ana in ba a gane ma'ana ba kuma kenan ban kaura za a yi mun gane ko eh shi yasa imam suyuti ahamiyatul i'rab wa dawruhu fi tamyiz bain al ma'ani yana bambanta hatta ma'anonin ma shi irabi yana bambanta maka su an gane ko ma'ana hatta da wai wasalin an yi shi daban-daban to kuma ma'ana tana iya bambantuwa in ka diba cikin al-muzhir fi ulumin lugha an gane ko wa anwa'iha imam suyuti ya kawo bayanin muhimmancin i'rabi ba sai mun kawo bayaninsa ba wa amma sarfu shi ko sarfu ana kiran shi as-sarfu ana kiran shi at-tasrif ko ilmu mabalil kalimat an gane ko fataduru ma'anihi fil lugha ma'anar shi a lugha tana kewayawa ne haula taghyiri wa tabdili tana nufin abinda an ka canza ko an ka musanya wa raddu shay'i an wajhihi ko a maida abu daga fuskar shi wa tahwilihi da juya shi wa tadbirihi da tafiyar da shi wa tawjihihi da kuma wato ana iya cewa tafiyar da shi kaga Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna kaga Allah ya juye mishi wannan kaidin da mata da sauran ayoyi da malin ya kawo wa amma fil istilah amma wajen malamai me ake nufi da ilmu sarf an gane ko akwai wani malami da ake kira Imam al-Hamlawi sai ya fassara shi bil ma'ana al-amali tahwilu al-asl al-wahid shine a jujjuya asali guda asalin kalma kenan ila amthilatin mukhtalifa zuwa ga misalai daban-daban li ma'anin maqsuda saboda waɗansu ma'anoni da aka nufata la tahsulu illa biha ba a iya tabbatar da waɗannan ma'anonin sai da wannan jujjuyawar kasmail fa'il wal maf'ul kamar ismul fa'il wal maf'ul kaga in kace zahib ko qari ismul fa'il to in kana son wanda ba wanda ya aikin ba wanda aikin ya fada akan shi sai kace maqru ko mazhubun bihi to kaga jujjuya kalmar shi ya bada ma'anoni daban-daban wasmu tafdil wa tasniya kamar juya kalma zuwa ga ismu tafdil ahsan kaga da ka maida ta ahsan daga hasuna yahsunu ne wa tasniyati ko ko ka maida shi musanna rajulani wal jam'i rijalun kenan fi'alun rajulani kuma fa'ulani kaga ni jujjuya ta sai ya baka abin nan wa arrafahu bil ma'na al ilmi kuma sai ya fassara shi da ma'ana ta ilimi nan wanga ta'arifin sa ne ta fuskar aikin da yake yi ilmun ilimi na bi usulin da waɗansu ƙa'idodi yu'rafu biha waɗanda ta fuskar su ne ake sanin ahwalu abniyatil kalima halin gina kalima allati laysat bi i'rabin wadda bata shahi i'rabi ba tunda shi i'rabi yana da alaka da wasali wala bina kuma bata shahi bina in ta ba shi ma bina yana da alaka da wasali tunda ana sanin wasalin da a ƙarshe وهو مخ... سيما لن يتي وهو مختص بالأسماء المتمكنة يانا دا علاقة ني دا سونا متمكنة معنا ودن دا سكي ججو ياوا والأفعال المتصرفة دا كما في اللي ودن سكي ججو ياوا سيما لن يتي مهم علم الصرف وأما أهميته فلا تقل عن أهمية النحو كاغني مهمنتين sa bai kasa ga ilmin nahwu bal ja'alahu az-zarkashi ahabbu min ilmin nahwu shi ba mu zarkashi ma wanda ya littafin alburhan fi ulumil qur'an shi a fahimtar shi ilimin sarfu ma ya yi ilimin nahu muhimmanci haythu yaqulu yace wa fa'idatu tasrifi fa'ida ilmu sarf husulul ma'ani mukhtalifa a samu ma'anoni daban-daban an gane ko almutashabbiba waɗanda sun kararraba daga sha'ib ne shine reshi an ma'anan wahid daga ma'ana guda fal ilmu bihi ilmin sanin ilmu sarfu sanin ilmu sarf ahammu min ma'rifatin nahwu yahi ilmin nahwu fi ta'rifin lugha a bayyana yaren larabci li'anna at-tasrif domin shi ilmu sarf nazarun nazarun fi zatil kalima za a kalli zatin kalima ne ita karan kanta wan nahwu shi ko nahwu nazarun fi awaridiha za a hankalta ma kalima ne ga abin da ya gitto mata tunda shi wasali gittowa shi kai ba a kare foundation ba ana cewa zuwa gini وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر مفسر yana bukatuwa zuwa gare shi mai tafsirin Qur'ani to mutun nawa ga tafsirin Qur'ani babu ruwa ne ma da ilmu sarf kaga akwai matsala mun gane ko yawwa kuma da yace mufassir yana bukatuwa zuwa gare shi ba yana nufin ba don yana magana dai kan ulumul Qur'an cikin tunda ulumul Qur'ani ba yana nufin mai hadisi bai bukatuwa zuwa gare shi ba ko mai shari'a mun gane ko yawwa hamma ibn faris wani malami ne na lugha yake cewa man fatahu ilmuhu wanda ilmu sarfi ya kubce mai fatahu al-mu'zamu kenan mu'zamin ilmi ya kubce mishi mafi yawan ilmi li'anna naqulu wajd kalima mubhama kalima ta wawun da jimun da dalun mubhama ce fa idza surifat in an ka jujjuya ta ittadahat sai ma'ana ta bayyana fa qulna fil mali in dukiya muke son mu ce sai mu ce wujdan dukiya an gane ko wa fi dhallati abinda mun kai cintuwa wujdanan ake kiran shi wa fil ghadabi idan bakin ciki na sai mu ce maujada wa fil huzni bakin ciki al ghadab hushi shi ko al huzn damuwa wajdan kaga duka biyan bambanta su asalin tushen kalimar tunda sarfana da ya nuna maka tana da kaga in mun ka ce wujdan fu'lan shine almal in mun ka ce wujdanan fu'lanan shine ad-dalla abinda an kai tsuwa wa fil ghadab shi ko hushi mawjada maf'ala wa fil huzni damuwa wajdan fa'lan dan mu gani muna ganewa ko to sai mu zo nuwa ga nukta mai muhimmanci ma ya hummul mufassir min ahkam ilmin nahwu abin da ya dami malamin tafsiri game da ilmin nahwu sai malamai sun kace tanqasimu qadaya ilmin nahwi an gane ko wa masailuhu ila nau'aini qadiyoyin ilmin nahwu da mas'alolinsu sun kasu gida biyu manya manya ma la alaqata lahu bil ma'na abinda bai da alaka da ma'ana cikin ilimin nahau in kai yi zurhi kwarai ka kasirin min hadithi ma'anil awamil wal ilal illoli da zaka suna ba su amiyar samu mutada wace illa ce ta mai da mutada marfu to wannan wasu bayanai na wannan kashi gaske su sai kan kashi ciwo baka sadauna abu ba akwai littafai da an kai kan wannan ilalun nahau kamar littafin al-insaf fi masail al-khilaf na imam al-anbari da sauransu al-muhimmu dai malahu asarun fil ma'ana abinda yake da alaka da ma'ana to wannan shine yake damuwar mai tafsiri mun gane wannan da kyau yawwa tunda kai kana son kai ne zuwa ga ma'ana to kana tsayawa ka ce mubtada sai ka san yasa zo da zumma laraba tun suna magana haka na yaren su yake haka Allah ya yi su ka huta ma ranka faqra ta biyu faqra thaniya fi ma yajibu mura'atuhu inda tahlilin nahwi lokacin da zaka yin tahlili na tafsirin nahwu akwai abubuwan da ya kamata ka hankalta musu an gane ko yawwa ibn hisham al-ansari a cikin littafin shi mughnil labib an kutub al-arib ya kawo bayanin abubuwan da ya kamata mutum ya hankalta ma amma ga sunan malam ba kuma ya kawo waɗansu abubuwan da yajibu alal mu'ribi mura'at al-umur yajibu alal mu'ribi mura'at al-umur al-atiya akwai abubuwan da ake son ka hankalta ma an yafha an yafhama al-mu'ribu al-ma'na qabla al-i'rab kahin kai i'rabi sai ka gane ma'ana tunda in baka san ma'ana ba yomi zaka yi i'rabi ya ka misallai daban-daban an gane ko yawwa amma misalin da zan bayar tunda ba sai mun shiga kurya ba kamar da an ka zo wa qatala dawudu jaluta to mallabi da an ka ce wa qatala dawudu jalut dawud jalut bai san wanda adda dhamma cikin su ba to kaga wanda adda dhamma shine fa'ili wanda adda fatha shine am maf'uli to ba a ce mai waqatala daudu jaluta ba yaddi ba rasa yadda zai yi sai ce to jama'a dai wani ya kashe wani an yi kisa wurin da sai ya gaba an gane ko ya kawo misallai waɗanda kenan sai ka fahimci ma'ana to kaga in babu wasali ko sai ka ɗauki ƙur'ani mai wasali an yi tajannaba takhrij ala ma lam yathbut fi al-lughati al-arabiyya kada ya takhrijin i'rabi akan abin da bai tabbata ba a larabci to kaga nan sai da mun to duk abin da ba larabci bane kaga ba ba qur'ani bane ana ganewa ko abu na uku an yi tajannaba takhrij ala al-umur al-ba'ida ya nisanci fitar da i'rabi akan al'amura waɗanda suke nesa wal awjuhi ad-da'ifa da fuskoki na irabi masu rauni ma a imkanin takhriji alal qarib alqawi tare da cewa ana iya fitar da shi akan fuska ta kusa mai karfi in kana irabi shi yasa in kashi cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun in baka yi annabi tun shi na irabi kana ganewa sai an kai inda duhu na kaka gani shi yasa in ya faɗi wani wuri sai ga ya kawo mas'ala tana da irabi bakwai to tunda ba takassusi na aka na hau ba don wasu matsalolin sai profesa ko ustazul kursi sai ka tsaya bakin waɗanda mutane suka ganewa musamman wanda yake yin wa'azi a kafafen yada labarai ko gaban ɗalibai waɗanda ba su yi zurfi ba gakkata ka kai su abinda ba za su iya ganewa ba an yadhkura jami'u ma yahtamiluhu al-lafdhu min al-awjih adh-dhahira yana iya fadar dukkan abinda lafazi yake dauka na fuskoki da suke zahiri in an kama ana goma i'rabi goma to sai kaga i'rabi biyar duk suna hituwa a fili kuma ana samun fa'ida to ka kawo su sauran ka ce to kuma ba su da karfi ba sani ko ana ganewa ba yawwa abu na shidda na biyar kenan ko don wannan na hudu ne abu na biyar an yi ra'iya ya kiyaye inda taujihil ayati wato lokacin da zai taujihin irabin aya an gane ko inda taujihil ayati na za'iraha fil qur'ani ire-irenta waɗanda an da irabi irin nata misali don saboda ya ga huskokin irabi domin in kana muƙarana yanzu na kana samun ilimi ko muƙarana ko muwazana in cikin ilimi guda ne abu na shidda a sadis an yi ra'iyar rasmul mushaf ya hankalta mu rubutun alkur'ani inda taujihil aya a wurin taujihil aya domin za ka iske wata kalima in ba kai anniya ba sai ka tayi in baka hankalta mu rubutun qur'ani ba kai banda kamar kalimar ainan fiha tusamma salsabila wannan ya cewa ainan idane ruwa ce fiha a cikin ta salsabila tambayi wanda ya san hanya sal sabilat a gani to kaga wannan ai hayaniya ta da na sauro da na zamu ko tambayi hanya hanya ko ba a tambaye ta abu na bakwai an ya tasabbata yayi taka tsantsan inda wuridul mustabihat ya an ka samu mustabihat an gane ko zaka iske wasu abubuwa in ka tahi cikin irabi suna iya ɗaukar kaza suna iya ɗaukar kaza to tana yawa gudun ba a sun shi kamar yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida falis ma faradtum illa an ya'funa to illa an ya'funa yana iya ɗaukar maza yana iya ɗaukar mata an gane ko yawa to kaga idan ya ɗauki maza ita wawon cikin fi'ili take ya afuna an gane ko yawwa ya afuna in an ɗauki maza ne ta koma zamiri na maza kenan domin asalin shi ya afuna na sai an ka shafe wawon guda wanda za a shahiwa kuma ta fi'ili sai a bar waccan ta zamiri akwai saɓari wajen malaman da hau amma dai ta zamirin a barta ta fi'ilin sai a shahi ta don waccan ta fi ƙarfi an gane ko in ka ɗauki na maza na amma in ka ɗauki na mata na to ita wawul ɗin tana da matsayin wawul lamul kalima ya afu ya afu ne asalin shi ya afu ya fa'ul kenan sai da mutum wawu nan ba zamiri ba ne to kaga in ba kai tasabbuti ba sai ka ce illa an ya afu da sai in su mazan sun yahi an gane ko alhali ko illa an yafuna sai in su matan sun yahi aw yafu wallazi bi yadi uqtun nikah dan an yahi kai na za a mai roma to an ce ka yahiwa ba kai ake zance ba an gane ko kama kuma kissa ta annabi nuhu inda Allah ya ce fa idza jaa amruna wa farat tanuru fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum kaga nan wa ahlaka yana iya daukar mafsin maf'ulun bihi shiki kenan usluk zaujaini wa ahlaka amma kuma yana idoka a'a alwawu sai ta kuma wawul isti'nafi ba wawul atfi ba wa ahlaka kina Allah ya halakar illa man sabaqa alaihi alqawl minhu ya kuma fi'li to kaga in babu tasabbuti yanzu da kana zuwa ka fada cikin irin wannan kuma duk wanda bai san i'rabi ba irin wannan sai ka gani shi tare da shi tunda bai san yayi daidai ba ko bai daidai ba to yanzu al-faslul khamis shine zamu shiga sai mu danyi bayani kan shi zuwa abin da lokaci ya ba mu hali insha Allah ta'ala fil asasil balaghi cikin tushe na tafsiri cikin usulukin shi akwai balaga wal bayani da bayani to bayani kin nan ilmul bayan ne shi kuma ilmul bayan cikin balaga yake ba ma sai ya kawo shi ba in yace fil asasil balaghi ya isa tana yiwa ya ƙara shi na don tafsiri muna ganewa ko yawwa alfakaratu tamhidiyya in an zo tamhid fi ta'rifil balagha wal bayan za a yi ta'rifin me ake nufi da ilmul balagha da bayan fi dauril balaghati wa ahammiyatu wa ahammiyatu fi dauri ilmil balaghati wa ahammi yatihi fi tafsiri wace rawa balaga take taka mi an muhimmancinta cikin ilimin tafsiri tunda wani na ganin ilimin balaga daban ilimin tafsiri daban a balaga daban take amma tana da aikin da take yi cikin ilimin tafsiri fi asalibil qur'ani salo na alqur'ani wa fununihil baligha da fannoni na alqur'ani waɗanda suke na balaga abu na biyu saniyan ma yarja'u ila ilmin bayani abinda za a dawo da shi zuwa ga ilmin bayani min al-asalibi na salo-salo sai an ka ɗauki abubuwa guda uku at-tashbihu inda at-tashbihi al-majazu majazi al-kinayatu da kuma kinaya waɗanga guda uku sai an ka dawo ma yarja'u ila ilmin ma'ani abinda yake koma zuwa ga ilmin ma'ani min al-asalibi na uslubi shikenan sai ya tsaya alhali bai kawo ilmul badi'i ba shi ma ilmul badi'i cikin ilmin balaga yake to amma da yake bai bayani kan shi ba tana yiwa baisul littafin nashi ya tsawo koko yana ganin waɗanda su ne sun kafi muhimmanci kwarai daga cikin ilmin balaga kuma tun da shi ilmul badi'i karshe ake barin shi yana da alaka da almuhassinatul lafziyya galibi akwai in kana son ka gane shi ilmul badi'i alal aqalla zan baka littafi biyu ka dauki littafin albalagatul wadiha kaga ƙa'idodi naka ko al'idah na imam al-kaswini sai kaga yadda ilmul badi'i yake ƙa'idodinsa amma balagatul wadiha ta yi maka sauki don ƙa'idodin za ka gansu abu na biyu sai ka ɗauki littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti babi na badi'ul qur'an bada'i'ul qur'an shikenan kaga can ƙa'idodin za ka fahimce su don kuma tatbiki za ka fahimce shi kuma tatbiki cikin qur'ani mun gane da kyau yawwa to yanzu za mu zo cikin fakaran mu ta farko shine albalagatu wal bayan lughatan albalagatu fil lugha me ake nufi da balaga a larabci ma'khudun min balaga yablughu balagan kenan balaga yablughu balagan bi ma'ana wasala ya kai kenan fa yuqalu balaga al makana ya kai wuri idza wasalahu in ya kai gare shi wa yuqalu balaga al ajala ya kai ajalin sa lokacin sa idan taha idan ya kai matuƙa wan qada ya kai ƙarshe qala ta'ala fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna sai mi bil ma'ruf kaga balagna sun ka kai matuka to sannan kuma ana cewa balagal gulamu ai adraka yaro ya balaga nan na an ka samu abin nan balaga kenan sai a ce wancan ya balaga eh dan nan kuma suma cikin yaren Hausa jarumin film sai a ce mishi baligi da an ce mai baligi kenan shine mai film ko eh zabarmawa suna cewa baligu kenan katon kaddara kenan kato ya kai matuka baligi na suka ce ko to baligi ya kai baligi kenan kato kenan ga wurtaccen kato wa tablighu al balaghu shi yanci at tablighu shine isarwa al isal wa amma al bayan in ka ce bayani fa huwa al fasaha shine fasaha ko shi ma kaga larabci da fasaha an gane ko al fasahatu wal lasnu allasun kaihin halshi ba allisanu ba wal bayanu abinda ake nufi da bayani aidan ma ya tabayyana bihi shay'u abinda abu yake bayyana gare shi min dalalati na ma'ana kenan wa ghairi hada waninta yuqalu bana shay'u abu ya bayyana yabinu bayanan ai ittadaha fa huwa bayyinun bayyanan ne na fal bayanu idan huwa al idahu shine bayyana abu a gurguje yanzu sai mu zo zuwa ga al balagatu wal bayanu istilahan me ake nufi da balaga da kuma bayani istilahi bayan an san su a lugha ya malam yace ma ikhtalafat ibaratul udaba'i wal balaghiyin kina akwai sabani wajen udaba'u da balaghiyin an gane ko sai ka koma ka nemi mu'jamul mustalahatul adabiyya da mu'jamul balagatul arabiyya na badawi tsabana da sauran littafan da an kai a cikin wannan fanni almuhimmu zamu dauki koda guda kudama magabata sun kace husnul ibara abinda ake nufi balaga ibara ka ta zama to mai kyau ma asihati dalala ko dilala ko dulala tare da cewa ma'ana abinda kake son ka kai gare shi mai kyau ne ibara ka ta yi kyau ma'ana ta yi kyau shine balaga ina fata an fahimce ni kaga wannan ba sai mun yi dogon bayanai ba amma al-mutaakhiruna an gane ko na ƙarshe bala ya ce wal mutaqaddimuna la yufarriquna bainal fasahati wal balagati wal bayani wal bara'a bal ya'tabirunaha mutaradifa magabata su in sun ce fasaha ko sun kace balaga ko sun kace bayani ko sun kace bara'a da ainun ba da alhamza ba suna nufin kawai ilimi guda ake nufi duk da kalma ta bara'a da ainun tana nufin kwarewa ma'anarta shi yasa cewa bara'atul istihlal kenan kwarewa wajen fara zance tunda tashi ai tashi mai kyau an gane ko wal mutaakhiruna yace amma malamai waɗanda suke sun zo daga baya fa yu'arrifuna al balagha bi annaha mutabaqatul kalam ita balaga sun yi ta'rifin ta da cewa mutabaqatul kalam magana ta dace li muqtada halil khitab da halin da ake magana akan shi ma fasahati alfazihi tare da cewa lafuzzan shi su zamanto sun dace da fasaha kalmomin shi mufraduha ɗaya ɗin wa murakkabuha da jumla tunda murakkab abinda an ka hada kalima da kalma sun kazan jumla an gane ko yace to wa yaqsuduna bi halil khitab in sun kace halul khitab al-amru al-hamil lil mutakallim ala al-kalam abinda yasa kaka yi magana kina sai zamanto ya dace da abinda kaka magana tunda bai dace a ce kana magana kan abinda bai ba kan shi ake ba wal fasaha ita ko fasaha inda mu a wajen su ibaratun an al-fadhil bayyina shine ka zo da lafuzza bayyanannu al-zahira waɗanda suke zahiri al-mutabadilatu ila al-fahmi wanda ake saurin gane su al-ma'anusatu daga al-unsuna da al-hamza waɗanda an sha an saba da su shine daga na haiwanul insi dabba ta gida ma'ana wanda ta saba rayuwar dan adam amma an ka ce al-unusatu da ainun ana nufin ciwo na rashin samun aure a cikin al'umma unusa to wannan ciwo na wanda galibi kasashen laraba adda shi mace ta kai shekara 40 bata yi aure ba suna nan zube saboda matsala aure ba a auren zawara kuma in za a auren sai an kashe kuɗi masu yawa mu afirka bamu da wannan ciwo amma kasashen laraba adda shi a duniya al'unusa ka shiga ma cikin google ka rubuta unusa da ainun da nunun da wawan da sinun da ta'un to ila wato al-mutabadilati ila al-fahmi al-ma'nusati li-istimali wadda an saba amfani da ita bainal kuttabi tsakanin masu rubutu wa shu'ara'i da masu waƙe limakani husniha saboda kyawun waɗannan kalmomin suke amfani da su an gane ko to akwai sharuɗa kuma kalma ta zamanto fasihiya an gane ko suna kawo musu sharuɗa an yakuna lafzu khaliyan min ta'qid al-lafzi wa ta'qid al-ma'nawi an gane ko wa Allah ya khalifa alqawaid alarabiyya in ka diba cikin balagatul wadiha sun bude da alfasaha sun kawo dinnan sharuda wal bayanu shi ko ilimin bayani indahum a wajen su fannun min fununi ilmi albalaga ka gani ko fanni ne daga cikin wani nau'i ne daga cikin nau'o'i na fanni na ilimin balaga yu'rafu bihi wanda ta hanyar shi aka sanin kaifiyatu wurudil ma'na alwahid yadda ma'ana guda za ta zo bi turqin mukhtalifa amma da hanyoyi daban-daban mutafawitatun fi wuduhi dalalatiha amma sun yi sun bambanta sun yi wata tafi wata shine mutafawita kenan fi wuduhi dalalatiha ta fuska bayyana ma'anarta ala zalikal ma'ana akan wannan ma'ana ma'a tibari mutabaqatihi amma ana hankalta ma dacewa shi li muqtadal hal da dalilin da yasa akai magana ina fata an fahimta yace to والخلاصة أتكيتي إن علم البلاغة شيء علم البلاغة فرع من فروع من فرع من فروع علوم اللغة yana daga cikin far'o'i rassa na ilimin lugha yabhasu an kayfiyati tamami dalalati al-alfaz yana bincike akan kayfiya cika ta kalim ma'ana kalimomi tamami dalalati al-alfaz wal ibarat da jumloli ala al-ma'na akan ma'ana wa kayfiyatu izhariha da yadda an ka bayyana su litilka al-ma'na ga wannan ma'ana fi ahsani suwariha a mafi kyawun surata wa abhaha da mafi kayatarwa abha daga albaha'u ne shine kyawu shi yasa akwai da addini suna ne bahayi akwai da jin shi ba to shi wannan addinin bahayi ai ba da kasashen turawa an ka dauko shi ba amma saboda bannata shi yasa turawa sun ka rike sun ka maida shi kamar nasu suna yada shi a duniya sunan wani mutum da aka ce ma baha'ullahi kasar iran yake baha'ullah kaga baha'u kamar kyawun Allah kenan wai an samu shiga kyawun Allah to ana nan ana nan shi wannan mutumin shina mallami sai ya zan waliyi da waliyi ina ganin sai ya zan mala'iki da mala'iki sai ya zan annabi da annabi sai ya zan Allah to kasar iran su sun ka kashe shi saboda ya idda ayin uluhiyya ka dibi iran duk da suke suna yan shi'a amma kashe shi suka yi to yanzu da yake ya hito daga baha'u sai sun ka kiya da tun da ya zo wajen turawa su ma suna son a tallata kahirci kasashen musulmai duk wani addini na banna in ya samu asali da kasashen musulmai an gane ko in ya je turai sai su rike su capital kin shi don saboda su yaɗa banna sai su turo sai sun ka samu baha'i malam bello eh sun ka canza suna ka duba littafin al-musu'a al-muyassara fil adyan wal ahzab wal firq al mu'asira dan kaga bayani kan wannan addini Allah ya kyauta littafi ne wanda ya kamata a ce kowace jiha ta Niger a sashi gidan rediyo wagga aqida ga asalinta ga bannar da ke cikin ta kowace kaga sai an samu darasi kusan 100 ko da 26 ai bayanin kowace aqida saboda mutane su waye ma addinai a zaman haka nan to kaga a sayo shi rabitatul alam al-islami wa jalsa malamai ta duniya ina ganin su suka dauke nauyin buga shi dai ban sani yanzu ko akwai wanda ya dauke nauyin buga shi bayan su kaga an ka samo shi ko malami takwas a jiha takwas na Niger ko ne sai ya sashi ba sai ka bi larabcin ba aqida kaza duk wurin da yake da muhimmanci ka karanta larabci ka karanta ga aqidun su ga ibadun su ga wanda ya zo da aqidar ga shekarar da ta fara ga kaza ga kaza ba ki abin da ake bukata kenan babi na karshe kuma sai su zo sai su yi bayani ga littafan da za a duba ya ana son sanin wannan aqida Allah ya taimake mu wa abhaha wa ajmaliha da kuma mafi kyawun ibara kenan ilimin balaga yana son ya gane lafazi ya cika ma'anar da ake so kuma ta wace hanya an ka bi an ka bayyana wannan ma'anar kyawun lafazin da kyau ya bayyana da kyau ya cika ma'anar da ake bukata kuma abi hanya mai kyau wajen isar da shi nan ilimin balaga ya kari ya ce tufali hadar ilmin unsurani shi wannan ilimi yana da ɓangare biyu asilin unsur kamar ka ce sinadari unsurun dalaliyun unsuri na dalala na ma'ana wa unsurun fanniyun unsuri na fanni na ilimi ma'ana na faɗin kalimomi amma unsurul awwal shi unsuri ko ɓangare na farko fa ya hatammu bi ma'arifati aslahi turqin lughawiyya yana himmantuwa ne da sanin mafi kyawun hanyoyin lugha wa atammiha mafi cikassu li ada ma'ana wajen isar da ma'ana wa zalika bi diqqati ikhtiyari al alfaz wajen kwarewa kai matuka wajen zaben lafuzza wal asalibi da uslubi allati hiya akhassu bi zalika min al ma'ana al maqsud wanda sun fi keɓanta da ma'anar da ake son akai a'a ba ma'anar da ake so ba ko da ma'ana ta yi kyawu shin lafazin yayi kyawu ko da lafazin yayi kyawu hanyar da an ka bi ta isar da sakon yayi kyawu ko ba karan bane tunda ko da Hausa kana jin an ce ma wani suna ne faɗi a wace da ya faɗi yanzu kowa na wace ba saboda bai iya faɗin magana ba an gane ko eh faɗi a wace araba baka san wannan ba wa amma al-unsuru thani bangare na biyu fa yahtammu bi ma'rifati ahsani turuq al-lughawiyya yana da alaka da sanin mafi kyawun hanyoyin lugha allati yatimmu biha tahsinu dhalika al-ma'na wanda za a kyautata wannan ma'ana wa damanu ta'sirihi fi nufusi a tabbatar da shine daman yayi tasiri a cikin rayuwa an gane ko tahsin zalika al-ma'na wa damanu ta'sirihi a tabbatar da yayi tasiri to kaji yadda wato suke faqran mutabiyu al-faqra ath-thaniya fi dawr al-balaghati wa ahammi wa ahammiyatihi fi at-tafsir dawrin balagha ilimin balaga wani na iya to ai bai da wani umfani can a bar laraba su yi ta karatun balaga mu ba mu da bukata mu ba laraba bane a'a tunda muna da alaka da alkur'ani da sunna wanda ilimin yana da muhimmanci muna gane ko malam yace anzalallahu alquran Allah ya saukar da alqur'ani ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li maqsadain azimain saboda manufofi manya guda biyu maqsadain manufofi na farko alhidayatu wal bayan shine a shiryar da kai kuma a yi maka bayani lima fihi salahul insan ga abin da zai gyara dan adam fi dunya wal akhirah duniya da lahira kenan maqsad na farko shine a shiryar da mutane kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur abu na biyu al-i'jaz i'jazi gagara qur'ani shirin jayi kowa wa iqamatil hujja kuma a kafa mutane hujja ala sidqu nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan tabbatuwar gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaje manya manyan abin da sun kasa an kasabkar da alqur'ani to in mun ka ɗauki ɓangaren hidaya shari'a wannan babu matsala domin yana da alaƙa ne da a yi wa'azi mutane su shari'a in musulmi ne a ƙara gaya musu abin da ba su gane ba ba in kuma kafiri ne a nemi shi shari'a shi ko a ijazi a ƙalubalanci kowa duk duniya dan a nuna musu gaskiyar qur'ani sun in sun ce ba daga wajen Allah yake ba to wannan shi ke da alaƙa musamman da ilimin balaga mun gane ko ayoyin da suke nuna qur'ani shari'a ne suna da yawa cikin qur'ani malam ya kawo su irin su hudan lil muttaqin litukhrija an-nasa min adh kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa ma anzalna alayka kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam misali kuma na biyu irin ayoyin da suke nuna ijazi na al-qur'ani am yaquluna iftarah ko ba am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat wama kana hadha alquran an yuftara min dunillah ko ba karam bani wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين قاسوا لن دي آيوي سنة دي يوا malam yace to mura'atu hadaini almaqsataini fi siyaqati ayati suwaril qur'ani wa suwari in kana hankalta ma waɗannan manufofi guda biyu fi siyaqati ayatil qur'ani kamar yadda an kai siga an ka kawo ayoyin qur'ani da surorin shi kinan daga nan za ka gane duk abin da a cikin qur'ani munasib ne jerin kalmomin qur'ani da an cire kalma an ka dora ta wurin wata bayyi jerin surorin alqur'ani shi ba da an cire wata sura an ka dora ta wurin wata sura bayyi kenan komai na qur'ani da yake shi yasa an kai istinbatin ilmul munasaba munasaba baina bidayatu suwari wa nihayatiha munasaba baina suwari al-sura al-mutaqaddima wa sura allati taliha al-munasaba baina ayatil qur'an al-karim tartib ayatil qur'an al-karim duk kaga da kasancewa shi mu'jiz shi yasa ba abinda za a tabawa a samu daidai kawai ne ce wannan ilimin bai da amfani an gane ko shi yasa an ka hankalta ba wannan a cikin al-qur'ani to ya kawo wani bayani na wala qadru'iyya fi hadha al-maqsadani fi siyaqati asalib al-Qur'an wa ibaratihi faja'a muhkamu sabk daqiq al-ibara muhkamu sabk asalin as-sabku shine kira amma na ana nufin yadda an ka gina shi tsarin mazancin shi muhkam an tautata shi daqiq al-ibara ma'ana Qur'ani yana da ma'anoni waɗanda suna da zurfi ana tsayawa a yi tadabburin su qawiyul hujja Qur'ani shi da hujja mai karhi bahirul jamali yana da kyawu mai ɗauke hankali bahir abin da haɓa bani an gane ko mimma domina lahu tasir ashadid wannan yasa qur'ani ya samu tasiri mai tsanani al'ajibu mai ban mamaki alal nufusi akan rayuka wal uquli da hankulla wannan bayani irin wannan da larabci kaga ba kowa yake fahimta shi ba shi yasa muka kawo waɗannan ibara cikin to amalul mufassir wa wajibuhu to menene mai tafsiri zai yi da wajibinsa an gane ko sai malam ya ce wal mufassiru wanda zai tafsirin alqur'ani ka turjumanin li kitabillahi azza wa jalla a matsayin shi mai bayyana ma'anonin littafin Allah shine turjuman yajibu alaihi an ya'rifa al-asalibu allati salaka al-qur'an ya kamata san hanyoyin da qur'ani ya bi fi bayani agradihi na bayyana wato agradihi abinda yake so wa maqasidihi da manufofinsa wa isbati i'jazihi kuma hanyoyin da qur'ani ya bin tabbatar da mu'jizar shi kasancewa shi mu'jiza lil khalqi gabayi wa iqamati al hujjati alaihim da kafa musu hujja thumma tawdihu zalika lin nas sai bayyana mutane wannan wala yastati'u zalika ba zai iya wannan ba illa idza kana arifan bi asraril balagha bai iya bayyana mutane me yasa qur'ani ya gagari mutane sai ya san hanyoyin da qur'ani ya bin tabbatar da bayanin shi sai ya san sirrin balagha wa khasa'is al asalib da kuma wato uslubi ke bantacce na qur'ani kaga ka baka ce qur'ani mu'jiza ne ba iya kawo iri sai a ce to mi wai mi ai kalmomin da duk qur'ani amfani da su laraba suna amfani da su to wata hanya ce an kabi sun ka kasa ka irin shi sai kai tabin waɗannan hanyoyin kana bayani su kaga wannan al-asalib al-balaghiyya al-ijaziyya al-qur'ani al-qur'ani al-qur'aniyya nan ma usulubi na ijazi na balaga na qur'ani yawa gare shi sai ka kara rayuwa baka kara wannan fannin ijazin qur'ani kuma kala kala na ijazul bayani ijazul tashri'i ijazul ilmi ijazu kaza ijazu kaza ga sunan ha an kafa hai'a ma yanzu majalisa ta malamai bangaren rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya akwai bangare na hai'atul ijazul ilmi suna bincike kan wannan suna da littattafai mun gane wannan to amma za mu zo nukutan mu ta gaba alfaqara salisa asalibul qur'ani wa fununihi albalaghiyya uslubi na alqur'ani daban-daban da fannonin shi na balaga malan yace min almumtani abuna wanda bai yiwa al-ihatatul kamila ka kewaye kaf kaf kaf bi jami'i asraril bayanil qur'ani sanin sirrin bayani na qur'ani saboda qur'ani mu'jiza ne in ka kewaye sani da ijazi na bayani na qur'ani kenan ka yi tarayya da Allah wajen ilimi to kaga wanda haukata da gigita da tambadewa da lalacewa mun gane ko yawwa malam ya kara da bayanin fafununul qur'ani wa asalibuhul baligha idan kathira suna da yawa kenan za a yi karatun sashi daga cikin su ilmul bayan da ilmul ma'ani da ilmul badi'a mun gane ko su ne abubuwan da za a dan koya maka da ka'idodin su ka samu naka rabo daidai abinda Allah ya kaddara ka samu amma dai tafsirin da ya bayanin balaga ta alqur'ani a can da babu irin tafsirul kashaf na imamu zamakhshari duk da yake dan mu'tazila ne sai dai malamai suka ce wanda bai san bala bai san aqida ba kada ya amfani da littafin sa sai in ya samu littafin da sai in mutum ya samu littafin da yayi keɓance abubuwan da ya kawo na aqida shi yayi naqadin su akan aqida ta salaf kuma yayi takhrijin ahadith kin shi kamar al-kafi shafi fi takhrij ahadith al-kashaf na ibn hajar al-asqalani sai ya hada waɗannan guda biyu ka hidda aqida don ba malamin aqida bane yana da aqida mummuna kuma wajen hadisai ga tahqiqi na ibn hajar al-asqalani can wajen balaga kuma yayi fice sai a amfana da wannan bangaren mun gane ko littafi na biyu kuma sai littafin at-tahrir wa tanwir ibn ashur ya kware don dama sai da ya dauki al-kashaf kin da sharhukan shi da komi da hawashi kin shi sannan sai nashi tafsiri malamai su cewa shekara 39 ya shi rubuta shi mujalladi 12 ne a taba'a tunisiya yanzu ma ina ganin akwai su taba'ata da an kai wadda taba'a tunisiya da ta yi kyau amma a saudiya da na je umra bara na ga wata taba'a da ta fi wannan kyau sai dai sai ta fi ta tsada to banda kuɗi na shassa ban siyo ta eh sai in rike wadda garin kayan Allah shi bani kuɗi in siyo wacce a to abin da garin da shi zan aiki kayan in samu wanda banda mun gane wanda ke ko to ibnu ashur wajen balaga ta alqur'ani kwararre ne shi yasa in ka zo wajen da yake fayyace aya a balaga za ka yi abin nan sai dai wani lokaci shi kuma yana maili zuwa ga aƙida ta asha'ira nan sai an yi hattara mun ji wannan da ke ko to khasa'isu usulubil qur'an nan za a ɗauki khasa'is na uslubi na alqur'ani abubuwan da sun yake banta da su an gane ko khasa'isu uslubil qur'an na farko الخاصة الأولى نظامه الصوتي نظام صوتي نا القرآن ما أنا يد أكي كرنت كلمومي باب وني نصي وانا أكي ما ونن كرنت kaga zaka je ana karanta Qur'ani kai da kanka ka san ko ba ka jin larabci ba ba larabi kake ba kai da kanka da jin karatun Alqur'ani ai da yawan mutane sun shiga musulunci saboda sauraron karatun Alqur'ani kun ba ba su ma jin larabci dauki irin Sheikh Abdul Basit Abdul Samad rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin idan ya je turai yana karanta alkur'ani da yawan mutane musulunta su kai da ya je fari ya yi karatun alkur'ani akwai musulmi wanda ba musulmi ba yana karewa saboda kahirai suna da yawa sun kai minti goma suna tabi kuma minti ina ganin goma sha biyan da an kawo shirya awa ɗaya ba a sani ba sautin alkur'ani yana kamawa an gane ko shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda an ka ce da awa da shi shine karanta alkur'ani yatlu alaihim ayatihi bai ce yufassiru ba dan a nuna maka karanta qur'ani ɗaya ga wanda ya iya shi ma wani abu na akwai mutane da za su taso da wani yanki da cikin gari guda zaka iske wani zai baro wani yanki ya zo wani wuri don saboda ya saurari karatun wani bawa Allah nan zai zai sallah yaji ya samu nutsuwa amma inda an kai qur'ani jan guzu baka da suka yi zai larama da ramin da larabul alamin zaman da malik yawmi ya garu ya garu da sura da mutaki masara da jin da galu da hali Allahu akbar yanzu wannan karatun qur'ani ne haba jama'a haba jama'a wala ya hudduhu hazzan in ji abdullahi bin mas'ud ya huddu da ha babbana hazzan kai ta jan qur'ani jan gili ina shi yasa iya karatun qur'ani ma wani abu ne sai ka ji kana samun natsuwa in ana hidda gunna da sauti na alqur'ani yana kai da kanka da ji ka san karatun qur'ani na akai mun ji khassa ta farko ko sai al-khassa ta biyu cikin khasa'isul asalibil qur'an khasa'isul taswir al-fanni qur'ani yana bin hanyoyi na suranta taswirul fanni taswiri kamar na fanni na uslubi na ma'ana an gane ko yawwa taswirul fanni in qur'ani zai kamanta maka abu to babu wanda zai iya karan- kamanta maka shi an gane ko za ka ga amaliyatu taswir fil qur'an al-karim yadda qur'ani yake tafiyar da taswiri a cikin alqur'ani yadda yake tafiyar da ta- ta- taswiri tatimmu taratan bil jumal wani lokaci jumloli wa bil ibarat ibarat da jumloli duk suna tafiya kamar abu guda wa taratan bil kalimati al mufrada wani lokaci kalma daya ma'ana zaka iske jumlolin da qur'ani da kawo dan ya suranta maka wani abu wani lokacin kuma kalma ɗai ce za a karanta suranta maka abu ban sani kuma na fahimta ba bari mu bada misalai misali na farko wa huwa taswir bil jumal wal ibarat an gane ko jumlolin da qur'ani ya kawo kaga Allah yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabi'a ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كاغا ما يأتي المعنى المجرد الذي يصوره هذا المثل إن ممكن أكيد معنا وند بس من جينيس بشيني مجرد هو بيان أن الباطل قد يصاحب الحق cewa ƙarya tana yiwa ta tafi tare da gaskiya wa yakunu ma'ahu an gane ko kenan misalin da ake son a bayar al-ma'anal mujarrad ma'ana wanda yake keɓantacce al-ma'anal mujarrad ma'ana mujarrada ma'ana ta farko kenan wanda ba sama ta sama sama alladhi yusawwiruhu hadha al-mathal wanda wanda misali yake suranta mana huwa bayanu anna al-batil qad yusahibu al-haqq cewa ƙarya tana iya tafiya tare da gaskiya wa yakunu ma'ahu fi makanin wahid su zaman to wuri daya lakin al batil sai dai ita ƙarya sur'ana ma yuzmahillu nan da nan da gaugawa za ta yi rauni wa yazhabu sai ta tafi fa huwa mujarradu zahirun abuna wanda az-zahiri la sabata lahu bai da bai tabbata wala dawama bai bai dogewa amma al haqqu ita gaskiya fa huwa al baqi shine mai wanzuwa ad-da'imun da yake madawwami an gane ko to amma wannan wasfi da qur'ani ya kawo wa hadha al-ma'na al-mujarrad jaa fi al-bayan al-qur'ani ka mashhadin tabi'i kaga qur'ani sai ya dauke shi kamar mashhadu tabi'i kamar wani abu na wanda kake kallo a dabi'ance yaya qur'ani ya baka shi ai qur'ani na iya ce maka ƙarya da gaskiya kamar abu na sun hadu biyu wuri guda sai sun kararraba daga baya ƙarya ta sani inda ta yi ta wace wa kulja ana ko zaqal batil inna batila kana zahuqa kenan amma eh yadda qur'ani ya kawo shi sai ya doke shi mashhad tabi'i kamar abuna wanda kana kallon shi yadda abubuwa suke tafiya a ɗabi'ar rayuwa ta yau da gobe yadda halitta take wa mashhadu yawmin matir kamar ini na wanda an kai ruwa matir wanda an kai ruwa tasilu fihi al-awdiya godabbu hanyoyin ruwa sun cika da ruwa bimi yahi da ruwa hahiya suyulu ga kuma waɗannan godabbu da sun ka ɗauko ruwa godabe godabe ta hatamilu zabad wal gusa suna ɗauke da azzabad kunfa wal gusa da karan karmami abinda bai da amfani lakin ba'a da qalilin sai dai bayan kaɗan ba'a da iqla'is sama'i bayan sama ta cire ta yanke ma'ana ruwan sama sun yanke idza zahaba hadha zabadu wal gusa'u idan kunfan ya wuce da karan karmami alladhi ja'a ma'al ma'i fi suyul wanda ya zo tare da ruwa a cikin abin da cin godabbu ya zahabu sai ya tafi wa ya zama hillu ya ɓace kenan wa ya zahabu ma a hadar rih sai tare da iska lakin nal ma a yabka sai dai ruwa ya tsaya ilin tafi a bihin nas don mutane su amfana da shi fi masharibihim a cikin masharib abin wajen shan su wa zuru'ihim da kuma noman su su shayar da tsiron su wanda za fatahim da wankan su kaga ka gane shi haka ayyahi kaga taswir alfanni amma nan ya yi shi ne bilmi biljumal kamar misali na biyu inda Allah subhanahu ta'ala ce inda ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat kaga na al-ma'na al-mufrad al-ma'na al-mujarrad alladhi tu'abbiru anhu al-aya hiya taqrir anna alladhina kafaru lan yanalu al-qabula 'inda Allah kaga na abinda aya take sun ta nuna kahirai ba za su samu karɓuwa ba wajen Allah walan yadkhulu aljannata itlaqan ba za su shiga aljanna ba wa anna alqabul aw ad-dukhul amran mustahilan kuma cewa shigan nan ko Allah ya karbe su ko Allah ya karbe su ko ku shiga aljanna abu ne wanda bai yiwa لكن أسلوب التصوير الفني يعرض هذا المعنى في سورة تفتح السماء سيأنك بودا شكمر بودا والسماء وسورة أخرى لولوج الحبل الغليظ أنقالكو معنى إن دي ذا أكرب أيكن سوية شغا سما تو زي يوا ولوج الحبل الغليظ في سم الخياط أدوكو إجيا مي كبري ودا أكي تيما جندي أساتا تشغا تكين كسوة اللورة kaga in an ka suranta maka wannan abin ai zaka gane shi cikin wata sura to taswirul fanni kenan na alqur'ani wa amma sani misali na biyu na taswiri na alqur'ani at-taswiru bil kalimati al-mufrada zai yin taswiri da kalima daya wanda za ta baka ma'ana da jin ta kasan ta kuskanci inda aka so an gane ko yawwa to kaga misalin akwai misali uku bari mu bada su duka kaga Allah ce fa kubkibu fiha hum wal gawuna ko ba kajin larabci an kaji kaji an ce kubkibu kubkibu to ai magana ta kari yawma yud'una ila nari jahannama da'a ai kai da jin yud'una tana baka kalmar abin nan ba mai sauki na ba wa hum yastarihuna fiha ba a ce yasrukhuna ba yastarihuna a nuna maka kuwa ba karama bace la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira akwai wani malami ya rasu a Najeriya yake ana ce mai Abubakar Gero rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da an ka zo tafsirin wa shamsi wa duhaha ana wa'azi an ka ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqbaha yace ko ba ka jin larabci ka ji an ce fa damdama damdama yace ka ka san babu babu sauki cikin wannan lamari to abu na biyu na abin da na usulubin alqur'ani tajsidul ma'ani asalin aljasadu shine jiki tajsidul ma'ani abu wanda yake ma'ana ne ba a ganin shi sai a maida shi kamar abin da ake gani kamar ya koma mai jiki an gane ko yawwa wannan yana shiga cikin kinan min asalibi taswir alfanni shi na daga cikin uslubi na taswiri alfanni an gane ko taswirul fanni mun kawo shi akwai bil kalima akwai bil ibarat to yanzu kuma wannan na abin nan ne at taswirul fanni tasjidul ma'ani mujarrada ma'ana wadda take mujarrada ba a ganin ta bi ibraziha fi suratin mujassima sai aka cikin sura wadda ake gani misali wa min wara'ihi azabun ghalib akwai azaba asalin ghalib shine abin da yake mi mai kabri kaga an mai da azaba tunda ita azaba ba ganin ta akai ba amma a nuna maka tana da ƙarfi sai an ka ce ghaliyu mai kabri ina fata an fahimce kaji Allah ce ka annama ughshiyatu wujuhuhum qit'an min al-layli muzlima kaga san ka ce qit'an kamar an dauko wasu yankuna na dare kaga ba yanki guda ba dan a nuna maka cewa ba ce an dauko duhun dare ba san ka ce yankuna kamar an kakkatso su an ciro su gaba ɗaya an watsa alkhasar salita abu na uku bayan mun samu alkhasatul ula annazmul sauti alkhasar saniya a taswirul fanni sai kuma alkhasar salita shine tasriful qawli wa tafannun fil kalam a jujjuya magana a kawo ta tafannun nau'i nau'i na magana salo daban-daban an gane ko wanda zaka iske idan mutum bai da ilimi nan da nan na yan ma'anonin da ya sani sun ƙari sai ga ya koma kame kame ko usulubi in mutum bai da kalmomi da yawa bai iya ibarata da yawa ba wani yana da kalmomi da yawa amma bai san da ake jujjuya su ba wani kuma kalmomin na babu sai ka ita kalma guda ya maimaita ta so 30 a cikin magana kidan babu magana shine sha'ir yace ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u kamar ka ce wal ma'u min haulina ruwa sun kewaye mu ga munin wal ma'u min haulina ruwa sun kewaye mu qaumun julusun haulahum ma mutane da ruwa sun kewaye su duk da to antuma antuma an haro wuri guda to dalibin ilimi in bai da ilimi galibi sai ka ce wannan yan ma'anonin shi da sani da yayi wa'azi 20 to shikenan fa babu wata sabon ma'ana kullun ku fe kore na yanzu sai koma abin nan cakulawa shi dan debo cikin wancan minti biyar ya dauko sai shi hada sai an kai inda duk abin ya kare shi dauki wa'azin kauye ya birni da shi na birni ya kauye da shi duk dai abin shi kiya saboda babu karatu babu bincike Allah ya muna mai kyau kaga qur'ani ya kawo tauhidi mas'ala ta tauhidi wanda ita ce asalin sabkar da alqur'ani asali na farko wanda a mafi muhimmanci ko ba haka nan bane an gane ko dan a nuna maka tauhidi abu ne wanda yake abu ne mai muhimmanci kaga qur'ani ya kawo shi da uslubut taqrir tabbata suwa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kaga nan uslubut taqrir ne tabbatarwa na biyu an kawo tauhidi darbul amsal daraba lakum masalan daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun qur'ani ya kawo shi da uslubul hiwar an gane ko awal jadal قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أصالة من علم إن كنتم صادقين كما أنا تتونا ولي رسول أن كاو توحيد تشون أسلوب القصص يد أن باسون كتتونا لمتانيس كما كان بني إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم تمجيد الله أن كاو مسألة توحيدي أكون سلونا أسلوبنا جرم ما الله عز وجل والثناء عليه بذكر أسمائه وصفاته تفسكر أنبتون صفوفين سنة على صفوفين سام دا أتبت التوحيد أنونا مكما يوانا صفوفي باب إبنش هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى kama a ce maka yanzu mai waɗanda sunaye wanda wani bai tare da shi kuma zaka bauta mawani shi sannan daga ciki sai kaga ardu mashahidul kaun za a kawo mashahid kama yadda ake kallon alkaunu halitta ta duniya ko halittu da Allah ya na duniya wa mashahidul kaun ash-shahida waɗanda suna nuna ala tafarrudihi Allah ya keɓanta bin rububiyyati wal uruhiyya shi kadai kamata ya zama to ubangiji alkhaliqu almaliku almudabbir shine ar-rabb kenan wal uluhiyya kuma shi kadai tantambata abota shi kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi ga sunan kana gani inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhriju al-hayya min al-mayyit wa mukhriju al-mayyit min al-hayy dhalikum allah fa anna tufakuna kaga ardul mashahid kenan yadda halittu suke kaji bi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat mun gane wannan to kaga wannan tafannun qur'ani bai kawo tauhidi ba a salo guda salo taccan za shi yayi ta yi fit tashri'i akan tashri'i nan ma usulubin qur'ani yayi at-tafannun kaga kamar al'amru wani lokaci a kawo abu umurni wan nahyu wani lokaci a kawo abu hani wal ibaha wani lokaci a kawo shi mi a kawo shi mustawa tsarafaini sai ga usulubin da qur'ani yake amfani da shi wajen umurni suna da yawa wani lokaci ya kawo amara wani lokaci kataba wani lokaci ya bada labari amma yana nufin an wajabta haka hani wani lokacin ya kawo shi da naha wani lokaci kuma ya kawo shi da fi'ili ko abin nan mudari'i ko abin da ya kama da haka ko ya kawo la annahiya ko ya kawo harrama ko abin da ya abin ga ko ya ce an bai halatta ba la yahillu lakum ko ya ce abin nan bai cikin aikin da'a ko ya siffanta wannan abin sharri ne ko Allah ya alƙawarin wanda ya aikata wannan abin za a yi mai kaza da sauransu kenan ko hani ko umarni na wajibci ko umarni wanda ba na wajibci ba usulubin qur'ani daban-daban ne haka hani ko na haramci ko ko wanda ba na haramci ba haka ibaha qur'ani yana kawo ta da sigogi daban-daban wani lokaci ce an halatta muku ihilla lakum allatu siyamin rafathu ila nisaikum wani lokaci ce la junaha alaikum wala junaha alaikum wani wuri misali an gane ko ko Allah ya ce yayi muku ni'ima akan kaza kenan ce yayi maka ni'ima kenan an baka izini an gane ko huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abinda yake bai haramta muku ba to ya halatta muku shi kenan asali shine sai malamai suka ce al ibaha al asliya khassa ta hudu daga cikin khassa na alqur'ani shine irda'uhu al aql wal atifa ya an ka ce irda'uhu al aql qur'ani yana magana hankali yana gane abinda qur'ani yake so wal atifa kuma qur'ani yana hankalta ma abinda shahi atifa tausayi waɗanda abubuwan guda biyu ana samun matsala yanzu mace tausayinta ya fi yawa bisa ga hankalinta namiji hankalin shi ya fi yawa bisa ga tausayin shi shi yasa yaro in shina karami ga rashin shina tare da uwa sai saboda mi nan atifa yake bukata tausayi in ya fara girma yana bukatar tarbiyya dole sai ya zama tare da uba don hankali ne an fi son shi to duka qur'ani ya hada da abubuwan guda biyu shi yasa daga qur'ani yana kokarin tare da cewa kaga qur'ani yana mukhataba da hankalin dan adam ya kawo hujjoji kuma duk da haka zaka iske qur'ani hujjojin yana kawo su cikin uslubin da kana jin daɗi ba tare da an tsananta ma ba sai a kawo hujja a ilahun ma Allah yanzu hankalinka shi na yarda kuma za ka ji magana kai ban kyauta ba in ni haka kaga guda biyu don an haɗa su misali ne bayar alkhasatul khamisa na biyar irda'uhu lil khasati wal ama qur'ani in shi na bayani ga magarin mutane alkhasa malamai masu ilimi za su gane da mailimta wal amma da kuma mi ga magarin mutane ba a cewa sai malami ɗaya ke gane qur'ani akwai fassarar da an yi ta kowa ya gane in kuma an shiga cikin furu'u na ilimi kuma su wannan sai masana yasa in kana tafsiri sai ka hankalta kayi yi bayanin mufradat a takaice yadda mutum ko bai yi karatu ba zai gani sannan a shiga waɗansu bayanai waɗanda kuma akwai mataki na biyu na ɗaliban ilimi akwai mataki kuma na waɗanda sun taka wani matsayi na ilimi to to bayan an yi wannan muqaddima za a yi dirasa akan mai fayyacewa akan asalibi na alqur'ani ma yarji ila ilmin bayani min al-asalib an gane ko yawwa abinda yake komawa zuwa ga ilmul bayan to sannan kuma ayi ta'rifin ilmul bayan da kuma ahammiyatuhu sannan aham shi ilmul bayan albayanu fil lugha an yi bayanin shi masdaru libana yabinu bayanan bima'ana ittadha abu ya bayyana فالبيان هي إذن هو الإيضاح والوضوح بين أبو وفي الاصطلاح أما وجنب لما يسنك أنه أصول وقواعد أصول لاني دكا إدودي يعرف به إيراد المعنى الواحد تفسك الشذاء سنيد ذا أكاو معنى نشيني إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة دهنيوي دبن دبن بعضها عن بعض ساشن ستاري ساشي في وضوح الدلالة يختلف بعضها عن بعض ساشن سيابا بنت ساشي fi wuduhi dalala wajen bayyana ma'ana ala nafsi zalika ma'ana kan wannan ma'ana kaga mai da muka kawo tauhidi tauhidi abu guda ne amma hanyoyin da Allah ya bi wajen tabbatar da shi hanyoyi ne daban-daban to wannan ta'rifin ya isa sannan fannonin ilmul bayan suna da yawa amma dai za a dauki at-tashbihu tashbihi da al-majazu za mu zo mu yi bayanin shi da wanda suke ganin ba a kiran shi majaz da al-kinayatu to shi ilmul bayan wasu ma malamai suna ganin shine ahammu fununil balaga duk shi yake muhimmanci ina fata an fahimce ni yawwa duk shi yake muhimmanci a cikin ilimin balaga a wajen wadansu malamai sannan kenan sai ilmul ma'ani sannan sai kuma ilmul badi'a to to fununul bayan fil qur'an al karim fununul bayan fil qur'an al karim kathira lakinna ahammaha wa abrazaha salata waɗanda sun kai muhimmanci sun kafi fitowa a fili shine abraz abin da ya bayyana a fili at-tashbihu wal majazu wal kinayatu waɗanda su ne guda uku kuma insha Allah ta'ala nan zamu dakanta idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sai mu tashi akan fanni na farko shine fannu tashbih an gane ko nan ya kamata a tashi kina mafi muhimmanci su ne za a dauka an ji su guda uku mun gane ko sai ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh